أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله زام تاشي آه بيتنا دليل أشرن دبيو آه بيتنا دليل أشرن دهو amma muka dan dawo baya kaɗan baiti na ɗari da ashirin da uku wanda shi wannan ibn al-Wannan yana ta gaya maka cewa ka rabu da ganin aibi na mutane ka tsaya ka kalla aibi naka na kanka wanda wannan aibi naka na kanka shine garanti duk abin da kake ga wani yayi ba tabbas amma kai naka na kanka shine garanti yace wa kun ka misl wasidi ka kasance kamar mutumin da ake kiransa wasidi gaflatan wajen rakkana shi ma laraba suna buga misali da shi an shata mai bari'in wajen zagi na makafkancin mutum wa asbi su'uqi da kuma aibata annamimin mutum wa kunna dimal farqadaini tanjumin munaqqisin wa min duruwiz zanaqi a wa kunna dimal farqadaini tanjumin munaqqisin wa min duruwiz zanaqi a wa kun ka kasance nadimal farqadaini abokin zaman farqadaini tauraron nan guda biyu wasu taurari ne taurari ne guda biyu eh wasu taurari ne guda biyu ake ce musu farqadain farqadu taurari ne guda biyu wanda suna nesa kuma kowane tauraro inda yake shi kadai ne to wa kun nadimal farqadaini ka kasance abokin zaman tauraron nan farqadaini mana ka zauna kai kadai eh ka zauna kai kadai tanju min munakkisin sai ka rabauta shine tanju sai ka kubuta min munakkisin daga mutumin da yake kokari ya tauye darajarka mana sai ka rabauta daga mutumin da yake so ya cutar da kai ya aibata ka mana ba wai aibata kan ne ko zaginka ko bata maka suna ba zai yi ba in ka kaurace mar to zaka kubuta daga sharrinsa sai zama kawai iya zagin ka zai iya ci maka mutunci ya bata ma suna amma kai kana zaune lafiya abin ba zai kai ga har ya cutar da kai ba eh shine wa kunna dimal farqadain ka kasance abokin zaman farqadain in ta mun balarabe ya ce wa kunna dimal farqadain ma'ana ka samu ka rika zama kai kadai eh ka zauna kai kadai tanju sai ka kubuta min muna kisin daga mai tauye darajarka shi wanda zai bata ma suna wa min duruwi zanaki da kuma bujirowan arzanaki wannan wamin ɗuruwin zanaki da kuma bujirowan arzanaki tsinin mashi shine ɗuruwi shine kamar tsunkayowa faɗowa arzanaki na tsinin mashi mana sai ka kubuta daga cutarwar maki ba zai same ka kai tsaye ba wa'ud ala rijilai salikin hariban min qurbi kulli man kumbuk kulli kumbukin wa sahwaƙi ya ce wa ƙud ala rijilai salikin hariban min ƙurbi kulli kumbukin wa sahwaƙi ya ce wa ƙud kai gudu wa ƙud kai gudu ala rijilai salikin a bisa kafafun salikin wannan sulaikin eh sulaikin wani ba laraba wani ne daga cikin larabawan da ake kwatanta shi wajen gudu amma duk mutumin da yake da gudu ana ce masa sulaik kamar irin su shamfara ana kiransu sa'alik sa'alik wasu mutane ne larabawa suke da su masu gudu sosai eh wanda su saboda tsabar gudunsu idan za su kama barewa sai sun tsorata ta ta fita da gudu tukun sai su bi ta su kama ta da kafa to su ne sa'alik ya ce wa ud ala rijilin salikin sulaikin kai gudu da kafafu irin na sulaikin haraban wajen gudu min kurbi daga kusantar kulli kumbukin dukkanin wani mutum marowaci wa sahwaki da dukkanin wani mutum makaryaci mana kada kai mu'amala da marowaci kuma kada kai mu'amala da mutumin da yake makaryaci kowanne ɗaya zai cutar da kai shine min kurbi daga kusantar kulli kumbukin dukkanin wani marowaci wa sahwaqi da dukkanin wani makaryaci wa kun ka aqrabin wa dabbin ma aman alayka qalbuhu im qalbuhum talabil hanaqi yace wa kun ka aqrabin wa dabbin ma aman alayka qalbuhu talabil hanaqi wa kun ka ka aqrabin ka kasance kamar kunama wa dabbin ka kasance kamar damo ma aman alayka tare da wanda man alayka qalbuhu wanda ya kasance a gare ka kalbuhu zuciyarsa in talabil hanaki ta cika da kinka to kaga ka a karabe kaga ai kunama baka ji kukan kunama ba wa babbin kudamuwa baka ji motsin sa ba saboda haka koda mutum zuciyarsa ta cika da kinka to kar a ji kana maganar sa kawai kai shiru ka rabu da shi shine wannan fuskar ta farko kenan fuska ta biyu kuma su larabawa a gurin su suna ganin cewa akarab kunama kunama tana daga cikin dabbobin da suke da matuƙar lura da gudun mutane ko yaya ta ga za a dake ta to za ka ga ta tsere to kai ma duk da ka san baya son ka to kar a ganka cikin harkokinsa dumu-dumu wa babbin shi kuma damo mutum ne mai haƙuri ko kuma wasu daga cikin malamai masu sharhi suka ce shi akarab wa babbin kunama da damo a wajen larabawa a al'adarsu suna ga cewa kamar damo da kunama suna da ƙawance idan damo yana guri shi kenan shi zai shiru baya duka baya zagi baya cizo amma sai ya sa kunama ta rika masa gadin gidansa da 'ya'yansa saboda haka su a tsammanin su in kunama ta cije ka a guri to damo yana nan alaba a wannan gurin saboda haka kai ma tare da makiyanka ka tsaya ka kula da su sosai ba tare da kuma sun san cewa kana kula ba shine wa kun ka aqrabin ka kasance kamar kunama wa babbin da damo ma aman alayka qalbuhum talabil hanaqi tare da wanda zuciyarsa ta cika bil hanaqi da kinka summa talata ajal wa kun abda amin gurabinuhin aukashin dil musuki musuki sun matalata ajal wa kun abu da'amin gurabinuhin aukashin dil musuki sun mata ya ce sannan kuma lata ajal kasance mai gaggawa tare da makiyanka kada kasance mai gaggawa ka ce duk abin da aka maka sai ka rama take ko duk abin da aka maka sai ka yi magana take to in kai ci gaba da haka to ba lallai ka samu nasara akan makiyanka ba za ta yi wa wani lokacin da ya zo yana zagin ka so yake a lokacin kamar magana ya ɗau mataki in mutum ya maka abu to kai tunani ta ina za ka ɓullo masa yace sun mata sannan la ta ajal kar ka kasance mai gaggawa wa kun abda'a ka kasance mutum mai jinkiri wa kun abda'a ka kasance mafi jinkiri min gurabi nuhin daga hankakan nan na annabi nuhu au kafin dil musiki ko kuma wannan bawan Allah da ake kira safin dilmusuki eh shi gurabi nuhin hankaka na annabi nuhu lokacin da aka yi ruwan dufana annabi nuhu ya ce masa ya ce ya hanka ya ce wa hankaka ka je ka dubo yaya yanzu duniya take da hankaka ya je duba yaya duniya take da ya ga mushe kawai sai ya tsaya ci shi da kawai aka tura shi ya gani ya dawo to in balarabe yake cewa ya ce maka kasance mai jinkiri kamar hankakan annabi Nuhu to ana nufin ka ba a hankali. E, wa kun abu da'a ka kasance mai jinkiri game da lamarin makiyanka min gura bi Nuhi fiye da ma hankakar annabi Nuhu. Au ka findil musiki ko kuma findil musiki shi ma findil musiki ana buga misali da shi akwai wata daga cikin ƴaƴan Sa'ad bin Abi Waqqas sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata ƴa sunanta Aisha to shi wannan findil musuki din bawa ne na Aisha yar Sa'ad bin Abi Waqqas to wata ran kawai ta ce masa ya je ya ɗebo mata wuta a makota kawai yana fita waje sai ga ayari sun fito za su tafi masa kawai sai ya bi su da ya bi su bai dawo ba sai bayan shekara guda sai da shekara guda ta cika tana cika shekarar sun dawo shekara guda kenan bai zo gidan ba sai da ya je makwaftar ya ɗebo wuta ya taho da ita yana sauri sai ya tuntuɓe sai wutar ta zare ta ta zube shi kenan sai zo yana cewa kin ga rashin kin ga amfanin kin ga rashin amfanin gaggawa gaggawa ba ta da amfani shekara guda yana cewa kin ga gaggawa ba ta da amfani to saboda haka shi ma laraba suna buga misali da shi wajen jinkiri eh eh yace eh sun matala ta da lokun abda amin gura binuhin ka kasance mafi jinkiri daga hankakar annabi nuhu au ka findil musiki ko kuma findil musiki eh mabalinarin ɗalibin wa ba'da amin jabiha yasubbu fardal alaqi kalaqi mabalinari maba ya tafi linarin neman wuta mabalinarin ɗaliban ya tafi wai neman wuta wa ba'a da amin bayan shekara guda jabiha sai gashi ya zo da wutar sai da shekara guda sai gashi ya zo da wutar ya subbu kuma bayan ya ɗebo wutar sai ya subbu yana ta zagin farɗal kalaki matsanancin sauri ya zo wutar ta zube kuma yana cewa kin ga rashin amfanin sauri sauri ba shi da amfani gaggawa ba ta da amfani shine eh wajabi narin ya zo mabali narin ya tafi shekara guda shine maba ya tafi linarin ɗaliban neman wuta wa ba da amin jabiha bayan shekara guda ya zo da ita ya subbu kuma sai gashi wai yana zagin farɗal kalaki tsananin sauri wa kuzbi sarika wa kun kaman ata bilgai shi kalfa shajari zilwaraki wa kuzbi sarika wa kun kaman ata bijaishin kalfa shajarin zilwaraki wa kuzbi sarika ka ɗauki fansa shine wa kuzbi sarika ka ɗauki fansa akan wani abin da aka ma ka ɗauki fansa shine wa kuzbi sarika ka ɗauki fansa wa kun ka kasance kaman ata bijaishin kamar mutumin da ya zo da rundunar yaƙi kalfa shajarin a bayan bishiya ziwarƙi ma'abociyar ganye shi ma lokacin da ya zo ɗaukan fansa an yi mai gani sosai ina tsammanin zarƙa'u ne wanda muka karanta ta a baya kaɗan saboda ita tana kallo daga nesa in kana tafiya daga nesa za ta iya hango ka to shi wannan da ya zo ɗaukan fansan zaluncin da aka mar sai ya sa mutanensa gaba ɗaya suka saro itacuwa masu ganye suka shiga ciki suna tafiya da shi tun daga nesa take gaya musu cewa ta ga wasu bishiyoyi suna tafiya ina tsammanin ibnu turaid ibnu turaid bugun mu na gida ina ga ya dan kawo baitocin guda biyu haka a gefe suka ta gaya masa ce to ta ga wasu bishiyoyi fa suna tahowa sai suka ce a ƙarya ne to anan aka anan ya samu daba ya zo ɗauki wannan fansar saboda ni in ya taho a haka za su gane shi saboda haka in za ka ɗauki fansa to he ka san hanyar da za ka bi ta hikima shine wa kuzbi sarika ka ɗauki fansa wa kun kaman a tabijai ka kasance kamar wanda ya zo da runduna kalfa shajari a bayan bishiya ziwarar kima abocin ganye saboda haka in za ka ɗauki fansa to ka ɓad da sau وانتهز فرصة مثل مثل بيحس وبالمدالحة من الأداة الشرقي وانتهز وانتهز الفرصة مثل بيحس وبالمدالحة من الأداة الشرقي شرقي وانتهز الفرصة كي أنفاني دامرك دامر دك سامو تو كي أنفاني دتا مثل بيحس كمر مثال بيحسو shi ma wani mutum ne da ake kawo hujja da shi wajen amfani da dama in mutum ya duba sharhin zai gani e wani ta hizul fursata ka ka amfani da damar ka wani ta hizul fursata ka amfani da damar ka misulu bai hasin kamar bai hasu a wa bil muda lahmal udati sharraqi sharraqi ka kankari lahamal udati naman makiyanka bil muda dauka eh ka kankari naman makiyanka dauka shine sharraki ka kankari lahamal udati naman makiyanka bil muda dauka mana ka ba hanyoyin da zaka bi wajen kare kanka daga sharrin makiya wa kabini kaisin bihimu wa kun muliman وليمة شهيرة كالفلق كالفلق وكبن قيس بهم kaman walima kaman muliman walimatin shahiratin kalfalaqi yace wa kun wa kabini qaisi ka kasance kamar ibn qaisi bihim game da makiyanka shine wa kun ibn qaisin bihim ka kasance kamar ibn qaisin bihim ga makiyanka kun mulima ka kasance mai yin walima walimatan shahiratan wannan walima wacce take shahararriya kalfalaqi kamar bayyanar asuba eh shi ma ibnu qaisin a mutum ne wanda yake sananne shi ma laraba suna buga misali da shi wajen walima lokacin da ya aure da ya taho madina duk dabbar da ya gani mai kafa hudu kawai sai ya soke ta ya yi ta bi duk inda ya ga dabba sai ya soke ta a ranar sai da madina ta koshi da nama ko ina har wanda ba nasa ba ya yi ta soke na mutane aka tattara aka zo aka kawo ƙararsa ya ce a damun shi ba fa ya soke haka bane duk wanda aka soke masa zai zai biya duk akuyar da ya soke duk wanda ya soke masa rakumi ko wata akuya ko wani abu a kudin ta zai biya saboda haka a ranar ko ina a Madina sai da aka ci nama yace wa kun eh waka bin kaisin ka kasance kamar ibn kaisin bihim game da makiyanka kun muliban ka kasance ne yin walima walimatan wata iriyar walima shahiratan shahararriya kalfalaki kamar bayyanar asuba yawma malakihi bi ummi farwatin arqabu arqaba kulla zati arba'i laqi yawma malakihi ranar da ya mallaka bi ummi farwata ummi farwata lokacin da ranar da ya auri ummi farwata kenan shine yawma malakihi ranar da ya mallaka bi ummi farwata da ummi farwati arqaba kulli zata arbaqil arqaba arqaba ya sare arqaba agarar kulli zata arba'in dukkanin dabba mai kafa hudu laki da ya haddaita duk dabba mai kafa hudun ya haddaita sai ya soke ta yake cewa wala ta da wa in qadarta hilatan fa haya ajallu askarin mudhariki yace wala tada wa in qadarta hilatan fa haya ajallu afkarin mudhariki yace wala tada hilatan kada ka yadda ka bar dabara a cikin lamarinka shine wala tada hilatan kada ka yadda ka bar aiki da dabara yace wa in qadarta ko da fa kana da ikon da zaka yi abin da kake so to duk da haka kai dabara komai karka yin sa cikin dabara da hikima wa in kadarta ko da fa kana da ikon da zaka yi yadda kake so fahaya ita dabara a rayuwa shine fahaya ita dabara a rayuwa ajallu askari ita ce mafi girman rindigar yaki mudahariki wadda take hallakar da maki wadda take karya maki ba wata da rindinar yaki da take karya maki kamar dabara shine walata da hilatan kada ka bar dabara wa in kadarta ko da kana da ikon da zaka yi abin da kake so fahaya ita dabara ajallu askarin ita ce mafi girman rundunar yaƙi mudahariki wadda take mai karya makiya mai karyawa saboda haka waɗannan nasihohi shi ibn al-wannan yana ta baka irin wannan nasihohi a rayuwa wanda idan kai amfani da su zaka ci nasara a wannan baiti na ɗari da talatin da uku insha Allah za mu za mu takaita a kansa insha Allah gobe in mun tashi za mu tashi baiti na ɗari da talatin da hudu in Allah ya yarda yawwa